أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ديو قوة جماد الثانية إجرى مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدودا أربعين دبيو وان دي دي دي دا شا شدفو قوة الآية ميلادية دبودا دا ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da alkhairin duniya da na la'ira domin ƙarshen sunayensa har yanzu dai ba mu bushe ba muna cikin wannan littafin na albarka wanda ke magana kan mara ba da maut kuma wurin da muke dai ana can wurin da aka faɗi guda uku wanda suna ɗaya daga cikin wurare ko suna daga cikin wuraren da suka babban tsoro a filin kiyama shine mizani sirafi sannan kuma hau tafkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda in ma manta ba shi ne kan gaban abinda muka yi magana fil haudi wal mizan was sirat wadannan wurare su ne suka fi ko'ina tsanani a filin kiyama kuma in ma manta ba biyu daga cikin su shine inda umul mu'minina da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce wai ku annabawa za ku tuna da iyalanku kuwa kiyama ya ce wurare uku ba wanda zai tuna da wani kawai kowa ta kan shi yake yi kawai ɗaya daga ciki shine lokacin da aka fito daga cikin kabari sanda aka fito za a fito wancan filin ardul mahshar wurin tashin alkiyama wannan ba mai tunawa da wani kowa kan shi kawai ya sani wuri na biyu mizani inda za a je a auna aiki a ba da littattafai a yi abin nan sannan ba wanda zai iya tunawa da wani kowa kan shi ya sani wuri na uku a kan sirafi lokacin da za a hau sirafi ba wanda yake tunawa da wani a kan cewa zai kowa ta kan shi kawai yake abin da ya sani kowa ya tsallaka kawai waɗannan wurare uku kuma su ne wurin da ya fi koyi na tsanani to amma wannan haus da aka yi magana wurin da inda aka ce manzon Allah za a sa mai kenan kamar yadda za ku gani nan gaba wannan wurin annabi nan ne ya ce in dai a kiyama ne aka neme ba za a rasa shi a wannan ɗaya daga cikin wurare hukun nan za a samu a wurin kamar yadda anas ya ruwaito radiyallahu anhu kamar yadda yana nan gaba za ku gani saboda haka waɗannan wurare suna da matuƙar ban tashin hankali game da abin da ya shafi alkiyama Allah muke roƙo wato da sunayen su tsarkaka waɗanda in an roƙe shi da su yana karɓawa da sifofinsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su tsira a waɗannan wurare ba dan halin mu ba muna tawassuli da sunayensa da sifofinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu da bayansa na gari waɗanda za su tsallaka ba dan halin mu ba wannan shine babban abin da ya kamata kuma kullum mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kubutar da mu ina ka kubuta a can magana ta ƙare yadda ko duk mutum ya fi kowa jin daɗi a nan duniya idan aka kasance an je lahira an shiga wuta rayuwa ba sai amfani ba Allah ka tsare mu an utba bin abd sulami ko radiyallahu anhu qala ja'a arabiyyun ila rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani balarabin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala balarabin kauyen nan ya yi tambaya ya ce ma haudukan labi su haddisu an ya ce wa manzon Allah yaya tafkin nan naka da kake ba da labari yake kana ba da labarin cewa za a ba ka kana da wani tafki to yaya yake ba mu labari kai tsaye kawai ba ruwan shi kana huwa kama baina sana'a ila busra yace wannan tafkin nawa ya kai tsakanin sana'a da busra za ku ga manzon Allah na canza garin saboda wanda ya taho daga ko ina ne ya tambaya sai a kwatanta masa kamar yanzu ba Kano ne ya taho daga Kano ka ce mai daga Kano zuwa Katsina ya san wannan wuraren sosai ka kwatanta mai nan da nan zai gane magana tunda ya san ya saba yin waɗannan hanyoyin ko to kaga wanda ya taho ko daga Maiduguri ko ya taho daga nan kudu ai kaga shi kuma za ta mai kusance ne da inda ya sani wanda ya taho daga wajen Benue ya ta mai kusance da yadda zai gane ta wajen abin nan ba ina fata saboda mutanen daban-daban ne to kowa sai a mai kusance daidai da hanyar da ya sani da garin da ya sani sai a ce mai kamar daga nan zuwa kaga nan da nan zai fito wani dangaram manzo Allah babu wanda yake shi karantarwa Allah tabaraka wa ta'ala tabbas ko daga nau'in karantarwa zai nuna cewa Allah ne ya aiko shi ba ka ba zai yi ba to da ka duk wanda ya zo mai tambaya sai ya kalle daga ina ya fito sai kwatanta mai garuruwan da ya sani sai kamar daga gari kaza zuwa kaza wanda ko bai yi tafiya ba misali wanda bai san wurin ba kamar mu yanzu sai a ce mana tafiyar wata guda in ku aka ce mutumin da da ke tafiya a ƙasa aka ce mai tafiyar wata guda ya san tafiyar nan tana da nisa in dai mutum mai tafiya ne sosai in yi tafiyar wata guda to lallai ya yi nisa ya fito ko to wannan shine abin da hikima abin da ke saboda kada wasu ga ana tattarzawa ana tattarzawa gurgurdan yanayin mutanen daga inda ya fito mai tambaya thumma yamuddu lillahu fihi biqura sannan sai Allah ya kare min wata kyauta wannan qura idan asalin qura shine kamar yadda muka yi maganar kafar gaba na afiya to amma nan a aljanna da aka ce qura wani abin sha ne na musamman na shi yasa na aka masa sharhi kasa dan kada mu dauke da wannan mana ku duba nan mata takwas a can naharul kai ku duba ku gani alqura arqum min ma'il janna kun gani wani gefe ne kamar yadda ake ce ma akuya a ce ma kafar ta ta gaba guda ɗaya an yanko ai qura wani bangare ne na akuya aka yanko inda annabi ke so to annabi yana son kafar gaba a akuya misali zan zo ya gaya ya gaya ba wani to can kuma sai aka ba shi wani kura ima aljanna wani ruwa ne a wani gefe na musamman da za a kan fito a ba manzon Allah shi daban ne na shi wannan wani abin sha ne daban la yadri basharun mimman khuliqa ayi tarfaihi babu wani mutum da ya san da ni aka halitta wannan bangarorin guda biyu na wannan rafin nashi ko na wannan sarkin nashi Allah kada ya san abin da yake ya fito ko qala fa kabbara umar ridwanullahi anhu mu no yayin da wani yake fitowa ya zagi umar ya kabbara ya kafirta shi ba mu a wurin mu mu addu'a muke masa sai mushi muke radiyallahu anhu to zaka mu ba ruwan mu da wannan wannan wannan ba wannan ne wannan ya suna a wannan da ake yi da rani guguwa mu ba ruwan mu da wannan guguwa babban mu da wannan guguwa annabi sallallahu alaihi wasallam sanda zai bar duniya sai da yayi kashedi yayi kashedi akan sahabban sa har yazo ya kebe waɗannan guda biyun nan yace Abubakar da Umar yayi magana akan su ko malama sai da suka yi magana suka ce in ma mutum bai kafirta ba in ya taba wasu daga cikin sahabban manzon Allah to in ya taba Abubakar da Umar tabbas ya kafirta saboda kuma babban mu da wannan wannan guguwa wadanda kawai mutum ya taso kawai shi kenan saboda shuhura kawai shi kenan mutum to ai dama ka shi kenan shuhura ba yanzu an san shi ba da can ka san shi to na to to wani ya tambaya ya ce shi yakan dan ji kai kai ma a cikin sahabban manzon Allah ya ji kawan bai son wani a ciki ya ce to mu dai mun sani ba wani wanda zai ji wani kaikai game da sahabin sahabin manzon Allah ba ce munafiki munafiki ne in ka ji a zuciyarka kawai ga sahabin manzon Allah haka kawai ka ji kai kana kin shi dan wani abu kawai da kai tun tun alƙala ka tare aka ce in dai za mu ambace su da alkhairi ba biya in ko ba da alkhairi bane mu kawo bakin mu da su abin da ya faru da shi ma na tsakanin su da suka yi ta yi tabbarwa mu ba mu ne alƙalan su ba amma dai an san manzon Allah ya bar duniya biya ya da su da haka dan wani ya zame dan wani ya kuskure dan wani ya wani abu ka bacci a cikin matsayinsa na dan adam su dama ba masu mai wani ba ta annaba bane su amma in ba da alkhairi za ka faɗe su ba aka ce to ka shuru in kana so ka zauna lafiya ummul mu'minin da zo ta fassara wannan aya ta ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yattace o kaga abin da aka umarci mu'minai da shi a qur'ani aka ce tsakanin su kenan da sahabban manzon Allah tsakanin su kenan da magabata sai ga shi sun zo sun juya abun kawai kaman gabas da yamma abin da aka sa su ba ce suke yi ba sun koma suna zagin sahabban mazan Allah sun koma cutar da su suke suna zagi kuma mutum ya ce daidai yake ya faɗi a duniya yan jarida masu kira da shi ya ce shi daidai yake bayan matsalan nan da ake kawowa da shi da wanda ya jawo ta tun da ai jasa ake cewa kakka buɗe ko fitina ai wani ne ya buɗo fitinan shi ma daga nan ya zo ya buɗo tashi duka wannan matsalan ba wani abu da aka rage sai da aka warware ta ibn al-arabi wanda suka san asalin ma'anar sai da ya warware ta cikin al-awasi min al-qawasi kuma dama littafin da aka rubuta shi don gudun kada wasu su halaka aka rubuta littafin kaji al-awasi min al-qawasi katanga daga wasu matsaloli masu karya gadon baya haka littafin sunan kenan kariya daga wasu matsaloli wanda in an daga su za su karya gadon baya in ko gadon baya karya ana rayuwa na jirgin malam matsalan kullum karatu ne mutane ba ma yi kuma in ka zo ka ce ba ma karatu wani ya zo ya zage kai sai ka ce ma wani jahili to amma ai ba ni na fara cewa mai karatu ba shek abubakar mahmud gumi duk rikicin da aka fada ana yi in ya zo bai shiga cikin rikicin sai sai ku yi ta karatu dan ya san in an yi ta karatu za a gano matsalolin kuma ibnu al-qayyim anan makaranta cikin madarijus salihin ya karanta mutane ya kasa mutane kashe hudu yace mutane kafa ɗaya ba su fita daga kashe hudu ba yace kashi na farko in ka dunkula magana shine wanda ya san gaskiya sannan kuma zai iya fifita gaske akan ƙarya kashi na biyu shine akasin jahili bai sani ba bai san bai sani ba bai san gaskiyar ba bai san ma bai san gaskiyar ba balle kuma ya ma iko abin nan dinta yace kashi na uku shine mutumin da ga gaskiya ya sani ga shi da abin nan amma kuma yana da rauni bai iya bai iya bai iya zartar da ita bai iya sawa ai bai iya sa ana yana kallo sai zama kawai himma dan inna rijiji shi kuma kashi na hudu jahili ne amma yana da karfi ya sa ai gaskiya to amma kuma kan jahilci za a dora ai sai ta kwasa shi ne kashi hudu yace to wancan na farkon shi ne wanda ya fi kowa wanda ya san gaskiya yana da aini ya san gaskiya kuma zai fifita gaskiya akan ƙarya koyaushe wanda ya fi sharri na biyu jahili sannan ga shi murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba sannan kuma bai ma san bai sanin ba to mun ta hal musiba wannan nabiyin aka ce mafi yawan mutane a nan suke cikin nan nabiyin ba su sani ba sannan ba su san ba su sani ba don haka tun da ba su sani ba ba su san ba su sani ba ya za a yi su gane gaskiya har su fifita ta kan ƙarya ba su sani ba ba su san ba su sani ba hakimu tsoma ko a sharru min hakimu tsoma malar zari ka san hakimu tsoma kamance ne eh eh ka ce idan ban ji ba yau da ranar yau kamar rayu babban dariya don yin jan najeriya babban abin nan babban mutum a najeriya hakimu to waɗin to yi su don shi sosai hakimu to ba ka san shi ba ko to ai ba zai shi za ka san shi yau hakimu toba wani mutum ne yana da jaki yana hawa jakin shi yana tafiya kamar yadda suka ce sai jakin ya rika tunani shi aka fasara tunanin jakin nan tunani yake yana cewa lau an safar daharu la kuntu arkabu sahibi li anna sahibi jahilun murakkab wa ana jahilun basitun da aka ce jaki ya yi tunani ya ce da zamani zai adalci da yau ba jaki za a koma ana hawa ba mai hawa jakin za a rika hawa wadda yau ba malar bayan ka ji hada larabci ko ai badani ya ce da za a kai ga lokacin da zamani zai adalci to yanzu da sai an koma jaki shi zai hau mai gidan shi ba wai shi mai gidan ya rika hawan jaki ba aka ce me yasa ya ce saboda aboki mai gidanki shi ne hakimu toman ya ce jahili ne murakkabi jahili ne wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba sai jakin ya ce ni ko jahili ne bafi shi jaki shi jaki ya ce shi ko jaki shi jahili ne bafi shi bai sani ba amma ya san bai sani ba to kullum kuma ka lura in za karantar da mutum wanda bai sani ba bai san bai sani ba ya fi bala'in ya karantarwa amma kaga wanda bai sani ba kuma ya zo sai bai sani ba yanzu misali an tambaye ka baka sani ba ka ce a ban sani ba ga yaron akwai wahala to amma an faɗi ka yi tagardama kuma baka sani ba to to ka gani ko to shine jakin sai ce saboda shi bai gidan shi jahili ne murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba sai ce amma ni na tsaya a matsayina ana jahilun basir ni ban sani ba amma na san ban sani ba aka ci gaba da tambaya to me yasa ka kawo wannan magana yace saboda wata rana da mai gidan shi na bisa shi sai ji mai gidan shi na bada fatawa ilimi idan mai gidan shi na bada fatawa ilimi wai zai ba mai gidan shi yake kiyasi wanda kiyasin nan ne sai yake da gaskiya wai zai ce tunda da ya an ce sadaka na da lada to me yasa mutane ba za su dinga sadaka da yan mata ba kawai su ta ba mutane kyauta ba sadaki yaji mai gidan shi na bada fatawa ya ce kawai mutane yanzu zamani ya kai kawai ta bada yan mata sadaka sana sai jaki ya ce ta wannan haukuci bai taba jin inda ake aure ba sadaki ba ya ce shi ya san babu aure lawo ba aure illa bi sadakin sai ce ni matsala ta kawai ban san nawa ne sadakul misli ba ban san nawa ne karancin sadaki ba ya ce to shi dai sa shi ya san shi dai aure sai da sadaki amma ya tsaya ya gano ya nawa ne karancin sadaki shi ya kasa to shi da wancan wayari kaji ko kuma goma da sani to kaji to shi ne ce saboda haka kaga in zamani zai adalci za a koma jakuna su za su rika hawan masu gidansu saboda masu gidansu na magana ba ilimi su ko jakuna sun sani su sun san illa kawai wannan na wajen rarrabewa ce ba su iya rarrabewa ce ba su iya amma su sun san da ilimin da abin shi ba ta gani wala zani to ruka da an ci haƙi mutu ba shi kissan wannan jakin da shi da mai gidan shi kenan suke abin nan ɗinsu to yawanci hauki mutumomi ke akwai da yawa ki mutoma imamul arabi aikin da ya a cikin wannan littafin sai dai ba zan zargi abin ba wata kila littafin saboda wuyar shi amma dama matsalolin da za su sa al'umma su shiga haɗari waɗanda suka faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka faru cikin sahabbai su ya ware kowace matsala ya ce wannan matsalar menene asalinta me ya faru menene aka yi a ciki menene abin ya dinga laushi ya sa ya ce al'awasin min alqawasi katanga daga wasu matsaloli masu karya gadon baya in baka san su ba kuma sai sun karya ma gadon baya sau da haka mutum ya samu littafin ya karanta ya gani yana samuwa littafin zuwa da yana da zama suka damuwa da wala karanta shi in ka zo ka ba za su gudu su baka da kai da littafin dai ka kai kai da shi littafin zai ibn arab ya yi aiki ciki ifo shi fa na kirkin ni ke faɗi to ba wancan karkataccen ba na almaliki ba shi ne to shi ne aiki a nan wurin kuma dan malikiya ne ba in ma wasu zai zo ce malikiya malikiya wannan su ne jigajigan malikiya don shi ne malamin malamin wane ne wancan da ibn rushd to a wakin ka ka je sai ka wani ne ka sai ka je ta gidan ka yau ba bututu a nan ba bututu a nan zai a toshe bututu a nan dan an toshe bututu to wadda aka waɗannan su ne abin nan su amma mutum ya zauna haka nan kullum a ilmi abin da ake fata idan ka ji wani abu wanda baka gamsu da shi ba kada ka ce babu kada ka ce ba haka bane kada ka ce haka ne in kana jin tsuya tambayi masana malamai sai ka ce masu ga matsala in ko ba ka jin tuya to nemi littattafan magabata ka je ka nemo ka ga ne ya matsalar nan take babu wani abu da zaka ce kai ka san komi babu wanda zai ce ya san komi ko da ba annabi ba ce zai san komi ba annabi ne shine ya san komi to Allah zai gaya masa amma wanda ba shi ba tun daga sahabbai aka gano cewa ashe babu wanda zai iya kewaye ilimi saboda da imam ibnu taymiya ya zo raf'ul manani anil a'imma a'immatul ahlak da ya zo ya dauki bayani ya fara yi sai da ya tabbatar da wannan cewa babu wanda zai ce ya kewaye sanin abinda sunan manzon Allah to da ga matsaloli sahabbai an yi su a raye suna raye amma wani bai san da matsalan ba wani bai san yadda za a warware ta ba wani bai san amma kuma wasu sun sani to saboda haka haka ake a ilimi idan ka ji abu da kai kai ko ka ga baka gane shi ba kai ne baka je kai bincike ba ko ko kai ne baka gane ba amma wasu na nan naga sun gane sun garam akwai manya manyan jigajigan malamai sai ka tambaye su in kana jin su yadda bincike da kanka to amma in baka saba da ma bincike da kanka ba wani kullum ka ce wani za ka tambaya musamman yanzu a zamani buga mai waya ka tambaya to rage ya mutu ba ya za ka yi to da ka dole kai maka saba da za ka iya bincike da kanka in wani abu ya taso za ka iya bincika ka gano ka nema ka nemi littattafai ka duba balle yanzu ga abubuwa nan da an sassanya a cikin abun nan din nan wani abun kawai in ka tashi ma ciki sai ka nemo ma ba sai ka sha wahala ba Allah dai shi mana gaba to wannan dai saboda haka Umar yayi kabbara shine dalilin da ya sa muka je can Umar yayi kabbara bayan yayi kabbara ba ka gaskiya ba Allah ka sa mu cikin addinin nan wai a ce ma yau mutum ya fito a cikin kafofin watsa labarai ba jin kunya ba jin tsoron Allah ya jaddada ya ce shi kawai Umar kafiri ne Umar kafiri ne ka la hawla wala quwwata illa billah wala wannan babba ne Allah ya tsare daga wannan zaniya فقال صلى الله عليه وسلم أما الحوض الذي يتي تفتي وأن تفتي فيزدهم عليه الناس متعني ذات شنشرندو فيزدهم عليه فقراء المهاجرين wanda za su cin shirin do a wannan tafki su ne fakirai daga cikin mutanen makka muhajirun allazina yuqtaluna fi sabilillah wadanda ake kashe saboda dauka addinin Allah wa yamutuna fi sabilillah ko suka mutu akan wannan tafarki na fi sabilillah wa arju an yuridallahu alqura fa ashrabu min ni kuma ina fatan Allah zai bani wani ruwa na gefe da kefin aljanna in sha daga nan ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata girmamawa ce ta musamman zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bi barza رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzon Allah yana cewa ma baina nahiyatai haudi abinda ke tsakanin gefen tafki na guda biyu din nan kama baina aila ila sana'a kaman tsakanin aila ne da sana'a masirar da shahari tafiyar wata guda kaga da nan mu za mu gane arduhu kasuli sannan fadin sa kaman tsawon duka ko ta ina daidai fihi mizanani yabda asani a cikinsa akwai kwararo inda ake ta hanyar biyu wanda suke kukkugowa min aljannati daga aljanna suke kwararowa min warasin wa lahadi wanda wannan ne zabanin hanyar da suke biyowa daga azurfa ne da zinari a kai su abu ya zo min labari wannan tafki ya fi fari fiye da nono wa abradu min sarji sannan ya fi sanyi fiye da kankara ya fi kankara sanyi saboda a wancan wurin ana bukatar sanyi dan an ci wahala ta rana sai ya bare a ciki akwai job waɗannan mazan hausa ya sun da hausa ne to mun sani ba mu da su da hausa bora kai kuma boruna na bai kama da bora ba to sai a yanzu a can kawai ba akwai goran juma ba wanda abun nan ba ko ta abu mai baki ba da moda a moda ya sanar da ake aje kurtu kai kurtu ina ka ba ta komin kurtu sai ka ce wani jantai eh sai na ba yadda ba yadda ba wani ya ce da kasuwa eh sai wannan bakin ita ce yadda ba tuk tuk a jisa kuɗa eh to to abin da zuba zuba abin sha na ni an yi masu shi gora muke ce mai wanda ake kadan kamar wanda ake kadan nan wanda ake a to to shi wannan da ake kadan nono a jifa wanda yana da wurin rikewa in an zuba nono ciki a ita tundum tundum ai ya kaɗe ya kaɗe ya mai ya fita da wani kai da laga kurtu kai kurtu a ce ba kurtu da yardai ne wanda ke sa an na ke sa abun cikin yardai kai wanda kurtu wanda kurtu ina wanda wannan na nono fulani suka zan wannan kato ne shi yana da wurin rikewa a hannu sai a sa nono a ciki a cika sai a ɗauko bakin a toshe a ta kaɗawa har nono ya rabu da mai na juye shi kawai sai a yaɗa mai daban nono daban nono ya yi yadda ake so a sha in ba a so a sha sai a kindirmo ko a madara to ai haka zo da nono yana madara ai ba a aje shi ne ya kwana ya kwana ya kwana ya ke abun nan matukun na sannan in yi bacci shi ne sai a zuba kuma a wannan goran a wata ran ma da ciki za a zuba sai a zuba ciki a bacci dama ya daɗe shi nan sai a kada sai a ce za a kada nono kai kurtu fa da kake ta kurtu ba kurtu gidan boka ba yake kai eh sau da kada ya gabuja to a cikin da ce da gardai ko sau jartai ba jikin ya wadda wanda dawo da zo ka ce zai dinke kwari a zaro abin shi daga jiki zai ta dinke abai bushe a cikin yaro wannan ba akwai kurtu akwai gora ai goran ma akwai karami yanzu kama wanda fulani mutum da in zai tafi kiwo yake yin jiko a ciki ya sa geron shi da kanwa a ciki ya yi ya yi ya yi jiko ya tafi can rana ta buga ya rika zazzagowa yana ci shi ba ɗan karami ba ne ai ba ƙato ba ne wannan to to shi wannan to yau dai da an koma can kawai wanda bai je can bai zane ba ya ta rigima kawai to dai mu ne yanzu abin da muke magana manya manyan abin sha ne wanda su dai nan job suke ce masu yanzu tun da nan muke yanzu su sun gane wanda da shi za a ɗebo mai yawa amfani shi a ɗebo mai yawa duk a girgirke kai kuma da yan ƙanana in za ka tuttula ka ɗauka ka tuttula in za ka tuttula ka ɗauka ka tuttula wannan shi kenan an huta ma to su ne za a gani can da yawa masu dogon baki wanda kawai tuttulawa ake ciki ake aje kayan daɗa a ciki ga kofuna su kuma na ban mamaki sai kawai ai tafiya yawa mutane na tasha kowa ya tsaya ya yi tasha kawai ai tasha to duk wanda ya sha wannan ya gama jin kishirwa shi kuma har abada ko ya shiga wuta ba zai ji kishirwa ba kuma fuskar shi ba za ta yi maki ba Allah ne ka kare ka kare mu ma daga shiga wuta adadin su saboda yawan su kamar adadin taurari saboda suna da yawa wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala inna li hawdan yace ina da wani tafki ma bainal ka'abati wa baitul maqdis ya kai nisan tsakanin inda ka'aba take zuwa baitul maqdis kaga da nisa abyadu min al-laban yace ya fi nono fari aniyatuhu adadan nujum koren masakan da ake zuba abu a ciki da kamar yawan taurari ciki to yanzu taurarin ma fa ba a ganin su sosai ko ba sa mutuwa da yawa a kace da suna daga cikin alamomin tashi alfiya ba ba sa mutuwa ma babu su da ba su da can da ka kalli sama ka ga su da sunan shar a ciki da zai kawai ga kalla taurari har da wanda za a ce mai yaya in dare ya ta fito tauraruwa mai yaya kaza da yayan da duk kaza biyu su ba su ba su ina mala zaɗi ko ka hanga sama ka gamsu da tura bar to shi ke nan in wadda ta fito a ce to gamzakiya ka ba kuwa ce ce gamzakiya ka ka sunan sunaye daban-daban amma ina yanzu ina shi kuma wata ya fito bule ne yanzu duk alamar ta ce ya ba in ya fito yanzu da ka kalla ka ce ko wannan watan ne za a ce yau ya fito yau ya fito alama ce ta tashi alkiyama in kana so ka gane wannan auna jariri yanzu da yake fitowa da ya fito ka ga fara haka in ka lafuta ran nan da na zo nan da aka zo da wasu jarirai yan biyu malam da na lafuta ma ɗaya zuwa sai fara ya dinga yi yau haka kana nan ko eh guda biyu ka kawo jariri ko ya zo biyu na da yana kalle kalle asibiti na sha zuwa za a biya rubalar da ta lakuta mai aka sa mai paracetamol a baki zai yasa amma kana lakuta mai kuma ya ban mace da kawai zai daga shirya gida za ga kuma ya fito da hannun shi da haka kawai kuma kuɗi da ko sai ya yi wata hannun shi da haka da ke ko bai gani to amma yanzu ba yanzu ko da ya zuwa gari da haka a ina muke ne mun zo wurin samun kuɗi mun zo wurin samun kuɗi ido buɗe mun zo da za mu samu kuɗi a gani to ba zai gani to zai gani duniya dole ta zo ta zo ƙarshe alawoyi kanana duk sun tabbata duk sun bayyana wanda suka rage yanzu manya-manya su ko manya-manya in sun zo an ce za su zo ne kamar sun kewa carbi idan ɗaya ta yawwa zururu kawai ɗaya ta zo da zafi in an jima ta kwasara da ta daga ɗaya ta zo in an zo sha biyu ɗaya ta zo a za a kafin nan kafin yamma a ba malam kowa ya gama sai ya gane bai da wayo Allah ya samu cika da imani saboda haka wannan shine nan saboda haka haka za su وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لي حوضا شنو انا كرنت ابو نقوم بايكينا واني لاكثر الانبياء تدعى يتي نيني نبي wato yawmal qiyama ni ne ta kowane annabi yawan mabiya ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam annabi shi ta kowa mabiya Allah ka samu daga ciki Allah ka saka da mu shiga ciki wanda za a kore mu mu tashi muna tunanin muna cikin mabiyansa a ware mu wannan shine masifa ta farko da mutum zai fuskanta wanda ba irin ta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن لا يترد امتي الحوض الامه ذا تغنغرو وجن توكي نا ذا تشاروا وانا ازود الناس عنه ni kuma in koma ina korar wasu insani da mala'iku in ce waɗannan daga nan zuwa nan ku tare su kafir a rasa wurina ai ko kaga akwai abin da suka yi kama ya zo da rajul ibla rajul an ibliki kamar yadda mutum ke korar raƙuman wani mutum daga rashi idan ka zo kana da raƙuma ko kana da awaki za ka ba su kanwa za ka ba su dusa kana da abin nan ba sai suka yi gayya wasu suka biyo su na makwabta ya za ka yi ba tare da suka ce ba kana warewa to kamar yadda mutum ke ware wasu dabbobin wani daga nashi to haka shi ma za a zo annabi yana ta a tare ana ware wasu mutane daga cikin al'ummarsa saboda sun canza sun zo sun yi bid'o'i abinda aka sa su ba shi suka yi ba an ce su tsaya nan sun ki tsayawa an ce su yi sun ki to Allah ka tsare qalu ya nabi Allah afa ta'rifuna sabai suka ce ah manzon Allah ke dai yanzu ranar tashi alkiyama duk wanda ka ga mu za ka gane mu za ka gane mu dukan mu ka gane mu qala na'am ai lakum fima yace ai kwarai kuwa ai kuna da alamomi da zan gane ku akwai alamomi laysa li ahadin ai ghayrikum babu wani wanda ba ku ba da yake da wannan alama ku kadai ke da su yace tariduna alaihi ghurran muhajjalin ainin athari wudu ai za ku zo ne a wurin tafkin da yadda zan gane ku za ku zo ne wurin haske ne a goshi wannan asalinsa dabba ce ake ta tana da kaman alfadari ko abin da za ka ko doki yana da wani bari a goshi nan muhajjalin kuma kafafu za ga yana da wani tambari nan duk an mana cikin hijiya to an ce gurran muhajjalin fuskokin ku haske gaɓoɓin ku haske muhajjalin na ka ku rike abin ne zan saboda kada mu tadda shi wani ba mu wahala al-ghurru fil wajhi muhajjal fil awda saura gabobi ina fata an gane to za ku zo kuna haske wato a fuskokin ku da wuraren alwalla gabobin ku na alwalla in asari wudu saboda alwalla da kuke kun ga kan kasa da aka zo nan ba ta shida da bakwai kuna wurin tanka da mu ba ta lokaci dai na riga na gama faɗin shi shine a fuska ake asali doki ke da shi shi kuma wancan kasa muhajjalin min at-tahjil wa huwa bayan salatu qawa'im al-faras shine na kawabu da abin da ya shafi wannan wa asalu min al-hijal wal khalqan to dan kayan kwalliya wannan abin da ake sawa wal muradu huna aidan an-nur duka haske ne amma na fuska shine wuro na kafo gabobi shine muhajjal na ba da gaba gani to za ku zo da wannan hasken a fuskoki da kuma sauran gabobinku ولا يصدن أي عني طائفة منكم ولا يصدنكم ولا يصدن عني طائفة منكم yace da yau za a tare wasu mutane daga wurina za a tare wasu mutane ba za su fara so wurina ba a wannan ranar za a tare wasu kun taso ga hasken alwalla a fuska ga haske a gaɓoɓi kafa da sauransu ya ce amma wallahi za a tara wasu mutane ba za su ƙara saurina ba wala ya ce luna ba za su ƙara saurin ba fako da yaro sai in ce ya ubangiji ya Allah haula ya ashabin ashabi waɗannan mutane suna daga cikin sahabbaina fa yujibuni ay malakun sai a sanya wani mala'ika a ce ba shi amsa bashi amsa ya ce mutanensa ne bashi amsa fa yaqulu wa hal tadri ma ahdathu ba'daka ka san ka abinda mutanen nan suka kirkiro bayan ka ai wani abu suka yi sabo ce to to ne da ni ka kusa da wuri na ya fito wa na Aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادنا الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا وهو بين ظهراني أصحابي ينا أكي صحابنسا هلوك شك ينا زونة كين صحابنسا كينا شيني ظهراني يتي إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم yace ni ranar kiyama zan zo in tsaya akan tafki na ina jiran wane ne za su ƙara sauri na daga cikin ku ina ta jira in ga wannan tawaga sun taho in ga za su ƙara so in ga wannan tawaga sun taho za su ƙara so kaga zai ga wasu ba za su zo ba yana nan zai ga an da haka wasu suko daga wani wuri sai a zuwa cikin malam yanzu ko wani wuri da kake ba muhimmanci ne zaka shiga aka ce sai da aka zo ana ku shiga ku shiga ku shiga sai da aka zo aka aka tsaya da aka ce ku daga nan ku koma ya zaka ji a nan duniya ma wurin banza wanda wata kila ma kila ne ka koma ma ka gane gara ma daga koma ma dan an yi wani abu a cikin can da ba tare da baka da to amma sai ka ji sanda aka tare kan nan farko ka ci arena ka an mulakanta ka amma kaza sai ni to wannan alajira ne za a zo da cikin annabi ga nan zaune yana jira ka Allah ka tsare mala sai ma ga annabi kana hanje ka kusa zuwa mala sa malaikun nan su ta daga nan kawai su tsare su ku koma wanda ku kuma ga annabi ta ana hanje kuma yana hanjen ku za ku da su amma yanzu ya ga an dace kuma in an dace kun yana ta mutane yana a gaya mai abin da kai sai kwakwai nesa da su kwakwai da ta abu da su haka ne babban laifi to haka ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah la yuqa anna duni rijal za a yanke wasu mazaje ba za su kawo wina ba in an ce mazaje nan ba a cika faɗin mata ba ne amma ba wai don ba su wasu suna nan haddasu su a fili kuma ba in bidan gani wadda ta ce mata ga annabi a fili ba ga nama abin nan ba cikin asili ba kuma ga sakwai a bata sai ta faɗi haka zo ka duni ta faɗi ta kariya wata kuma ta fito can Nijar ma ta ce ta Fatima ce ma ko Fatima wai Fatima ce ta fito a Nijar kuma ga Fatima ba ta iya larabci ba yan manzon Allah ta kasa karanta ayatul kursi kuma yan manzon Allah eh an ga wannan babban na mummunan banna ai wani malami malamin na na na gode na na kai da tijon da tijon malamai wasu malamai Allah ba sai kiwa da tijon nan da aka tambaye ka aka ce to yanzu ni za ka ce yanzu ga wata a ce ka fito a Nijar a ce yan mazan Allah ce ita gashe ce to mu dai abin da muka karanta a tarihi ba za mu ce mutanen nan kariya su kai ba amma dai abin da muka karanta yau yan mazan Allah ta bar duniya da shekara kaza sannan kuma ɗiyan manzon Allah balarabi ya ce kuma ta rasa inda za ta bullo sai a Nijar ta bullo a Makka ba ta bullo a Madina ba sannan kuma ta ɗiyan manzon Allah ba ta iya larabci ba sannan ta ɗiyan manzon Allah ba ta iya karanta alkur'ani ba har ta kasa karanta ayatul kursi ka bude ba za mu mutu ba amma dai mu dai wannan abu da ba mu mamaki kuma da kuma da Allah ya ga Allah ya ga ba ya faɗe zuwa irin da ke yawan zala da rada yana da mutum zai adijar sannan kuma sannan gashi bata iya larabci ba sannan bata iya karanta ko ayatul kursi ba ba karatun qur'ani sannan yau shekara dubu da wani abu da yawan zala ta mace za su da za ta kullo zai adijar bata kullo a makka ba bata kullo a madina ba sai sai sai sun ji ba dai da rijal din muke ba amma dai duk a makka da kaje duk a inda mutu ba za ta kullo da zai ta kai ta kullo da ta kai da jarka wai da aka ce annabi ya fito ya fito a baroko a madina annabi gaban shi ake rigima tun nan da ya bar duniya yana cikawa aka zo aka fara rigima da farko wasu suka ce bai ma mutu ba kuma bai magana ba ba da ba zai ce da ake mutu ya ce kai ku zo da uwar gani amma umar ya zo abubakar ya leka aka kira shi aka ce manzo Allah ya bar duniya sai na abubakar ya zo ya leka ya kalle ya tabbatar ya cika ya ce ibta hayya wa majitan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuka ya sambaci manzo Allah ya ce sarkakacce ne kai kana raye da bayan hamus ya fito ya ƙara gaya ma mutane sai ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت tabbatar da wannan umar ya ce ina ba ka ƙara ce annabi ya mutu sai da abubakar ya wannan magana sannan ya ji ta koyi ba da za ta ta koyi shi wanda ya ƙara ce annabi ya mutu yanzu nan zan sa mai ga yamma jini ya wuce ya ce ba zuwa Allah ya yi bacci ne ko ya tafi ya an zo mana wani alheri ne ya dawo yana nan zai dawo in jima kuma daga sheke amma da aka baka ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace wallahi sai naji kaman yau na taba jin ayan nan cikin Qur'ani kuma ba taba karanta ta ba ka duba gaba annabi yana nan akai wannan akan zo aka yi rigima wani irin kabari za a yi wanka aka fara rigiman wanka su ana fi ne wanka aka ce a ga waɗanda ke yake shiga tsakanin su tun ma yana dafa a zo masallaci shi ne wanka to za a tuɓe mai riga ko ba za a tuɓe mai kaya ba aka fara rigewa shi mana aka yi istifari a cikin bulugul marami ma da kazo sharhin cewa yi da suka yi ta rigima suka yi ta rigima sai aka sa masa bacci ya shiga kaban da mutum na kofa yana ta kakku cire manzon Allah kaya ku ne wanka da kayan annabawa ka ce musu bai tashi ce ku ma kakkaza ba kakku cire man kaya aka taso bayan nan aka zo rigima yanzu wani irin kabari za a yi masa shakku za a yi masa ko lahadi mutanen makka suka ce dan makka ne shakku ake masa mutanen madina suka ce yanzu ya zama dan madina lahadu muke yi bai zo ce ga wanda za a yi masa yana nan ake ake gargama ba bai tashi ce ku mai iri kaza ba saboda haka shi ma nan suka yi ittifaqi suka ce to abinda za a yi yanzu sun da an fara rigima a je a kira mai shakku a kira mai lahadi wanda ya fara zuwa shi Allah ya zaban masa ya masa shi nan mai lahadi ya fara zuwa su kuma matan suka ce mu da mu ma muna nan muna gani muna jeban mutane suna ta gardama amma mu gani wuce annabi bacci ya zai tashi ma sai tashi mu ma suna zaune ce wai suna da zaune suka ce ba mu tashi bala'in jin masifan cewa annabi ya bar duniya ba sai da muka ji mai gidan kabarin nan ya zo ya zuba jinga shi da kai kai kai kai kai daga ne ya zo da ya suka fashe da kuka suka dinga iyo to duka irin waɗannan abubuwan aka ƙara dawowa bayan nan ta yanzu za a yi kabari an ji za a yi kabari an ji wa zai zama khalifa ba za a annabi ya mutu bai nada mana kowa ba ya za a yi aka yi ta rigima aka gama duk wannan rigiman nan bai ce komai ba ki yake aka ji aka zubo ta aka ce zo ki a shiga dan babai wanda dalilin wannan ta ƙi mubaya ma abubakar ta hana mijinta shi ma ya mubaya shi ba za su yi mubaya ba sun za a su za a fara ma zalunta sai na abubakar ya ce babanki ya ce mu jama'a annabawa ne ba ma cin gadon wani ba a cin gadon mu in mun mutu abin da muka bari na musulmai ne ka ce su ba san wannan hadisin ba shi haka babanki ya gaya mana ya ce wallahi ina rantsuwa da wanda rai na ke hannun shi da akwai wani abu wanda ya cancanci a baki ke zan fifita fiye da kaina da ƴaƴana ko da wannan abin nawa ne ma zan fifita ta kai a ce ban taimake ki ba ina biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka san alaƙar su daga wancan lokacin ta sani tun kafin a ma'aiko ki ta san yadda suke da sai da abubakar amma yanzu aka zuga ta to duka waɗannan rigiman mutum bai annabi bai taso ya ce ga yadda za a yi ba ba nan kada aka tsaya ba an yi su da yawa tun da an zo lokacin annoba an je ta ga shi za a shiga annabi bai nan aka ce to ziya za a yi duk irin wannan sai dai sahabbai su zo su ce ga matsala ga abin nan annabi bai taso ba sai bayan shekara dubu har da ɗari da hamsin malam wani ya ce sun haɗu da shi a maroko kuma lanau abin nan ba ba ya kaza kan lama nama wai sun haɗu da shi a farke ba a cikin mafarki ba kuma ya ba shi sababbin hukuncin da babu su a tarasan ai kaga wannan shi ne mun tsahar banna to wanda ya yi wannan rigiman wanda ya yi wannan takudan shi ne zai zo yana gani yana bin annabi a ware ta korai shi da abin da ya sa ko aka kawo wannan dogon tafiya idan su ne za a je a ware to min lalle sun kirkiro abin da babu kikkiya ne idan kuka diba tsarai su samu na imamu shafi ko da abin da yake da asali in aka dan juya shi kaɗan aka juya shi to za su magabata za su hana wata rana wasu mutane sun tare ranar juma'a ba an ta karanta sotar kafi ba ranar juma'a sai wasu sai su taru sai wani ya rika bada su da amsa alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba sai su yi shi ta ansawa jamhur aka zo aka ce za a yi musu duka in su kare wannan ba ai kwai ce ayi haka kowa ya karanta nashi aka ce ba sai a taru jamhur suna ansa su wannan yana karanta suna ansa ba to kaga in ka tashi da kace karatun Qur'ani ne bai da kyau yadda ake yin shi ne ba a ce haka ba aka hana su to kaga ni to haka ba a zuwa mutum je da kake ganin wani abu yana da kyau in dai ba haka annabi ya koyar da shi ba kada ka ce ya wurge ka kawai ka ce ba matsala kai sai matsala shi ne farkon matsala ba wa alaikum salam da bambanci wannan idan malamai ne don su koya masu dai su haddatar da su suran ba matsala kamar alwala ne da suke koya masu amaliyan ko su koya masu sallah amaliyan kaga wannan ma wani malami har cewa ya su daina yin sallar ta wasa daina cewa ta wasa su zo su yi sallar sosai saboda a karantarwa su karantar da su a amaliyan wannan ba matsala in wannan ne manufar su gaskiya wannan ba za mu zarge su ba tunda kaga ɗaliban in suka wuce wannan marhala za ka ga an daina masu to kage kenan ya nuna karantarwa ne wannan kada mai jami'in abin nan inda dan koya musu ne dan su haddace suran ko dan su iya karanta hamsa ta ba ko malamin islamiyya ai kaga dabi'a shi malamin mai karantar da yara ai yana musu ne suna hamsa yana musu suna hamsa saboda wannan shi zai sa su riki tunda lokacin da ake koya musu na kanana ba su yi baki ba balle su karanta da kansu to da abin da ake musu sun ci ake su hamsa saboda su riki ina ganin wannan ne ba matsala eh da wannan da wannan manfa ne kuma wani abu ne can daban to wannan dai ba mu sani ba amma dai ba su uzuri kyakkyawan abin nan ba matakar makaranta ne mafi yawanci malaman islamiyya suka yi haka ne don su an ka kalla ai kwa islamiyya yanzu yara inda suke zuwa ai aska na sallah da abu yana suke yi idan aka ba ka ce sun yi sallar dama ni kamar yadda na sani ba a islamiyya na santa ba a bari yaran su zo su yi sallah cikin manya dan kada yaro zo koyo wani abu ware su ake a can cikin makaranta a filin makarantar su sai su fi la'asar ɗinsu daban da malaminsu daban da ko masu gadi wanda in wani na ana sallah yana wasa a yi mai ladabi in wani na sallah malamin ne zai ja sallah to in ya ja sallah aka ce assalamu alaikum wa rahmatul da tahiyyar ba za su yi ne ba sun gama sai allahumma anta salam wa minka salam duk wannan azkar din za a yi masa da a bayyane to sai sa wani yaron in ya zo ma yanzu ya baro islamiyya ya zo masallacin ya manci aka sallame sai ta ce allahumma anta ya tuna da islamiyya wannan ba laifi don a koya musu ne wannan ba ba asali ta tarbiyyantar da su a koya musu kuma ana ware su saboda a koya musu abin da ban kada shi wani a zo in cikin masallaci ne sai koyi ga wani kwali kusa da su yana sallan bai sani ba sai ta kwaikwayon kwalin ya fi togo na ina ne wa ana ƙalu yana da aka fata kai na koma baya ko ga inda nake nan eh innaka la tadri ai kai baka san abin da wadannan wala aqulanna ay rabb sai in ce ya ubangiji minni wa wa min ummat amat ummati ai wannan mutane daga gare ni suke kuma al'umma ta ce fa yaqulu innaka la tadri ma amil ma amilu ba da ka baka san abin da suka aikata bayan ka ba ma za lu yarji'una ala aqabihim basu gushi ba suna yin baya baya da abun nan karantar wakka wa zaid bin arqam قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا منا تعالى da manzon Allah shi Zaid bin Arqam yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sai muka sauka wani wuri wani masauki fa qala ma antum juz'un min mi'ati alf juz'in mimman yaridu ala al-hawd yace kun ga yawan kudin nan ba ku kai yanki daya ba daga mutum dubu ɗari da za su zo tafki na tashin farko ku duk yawan nan naku ba ku kai ko kashi ɗaya cikin dubu wanda za su zo a kan tafkina ba saboda yawansu saboda haka sai wannan sabi ya saure ya tambaye shi kuko ku nawa ne a wannan lokacin kala qultu kam kuntum yawma idin ku mutum nawa ne kala sabaku mi'atin aw thamaniya mi'atin mu lokacin mu dubu ɗari bakwai ne a mu dubu mu ɗari bakwai ne ko kuma ɗari takwas a wannan lokacin sai ta ce ko jirgi ɗaya ba ku kai ba cikin mutum dubu ɗari da za su zo tafkina wani anasin رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة أنا yace na roki manzon Allah nace manzon Allah ranar kiyama ta ce ce ni ta kace ce ni ya rasulullah ranar kiyama fara sani kaji shine wanda hadisin da muke yau mai da Anas ne ya tambayi manzon Allah yace za ka ce ce ni ranar kiyama manzon Allah za ka ce ce ni فقال انا فاعل ان شاء الله yace zan cece ka in Allah ya so kaga anas qultu fa aina aqlubuka to ina zan neme ka ranan in an jira nan kiyama wajen ina zan neme ka malam sani so nake mu rike nan wurin da ni da kai da kowa ba anas ne ya budo mana wani ilimi dan mu gane wajen da za a nemi manzon Allah shi da yace manzon Allah zaka cece ni ranan kiyama yace zan insha Allah sun cece ka yace to wajen ina zan neme ka sanan tashi alkiyama in an zo abu ya rikice wajen ina zan neme ka yanzu wanda ya san ko wani gari ne ko bakunta ko a ina ne ko ka ko ina ne aka ce mutum ya kun yi magana da shi ya ka ce wajen ina zaka neme in ka je baka ji sauki wajen ka je kai ta daga daga cikin a wannan bayan wannan irin bala'in cinkoso amma ana zai wu ya ce manzon Allah to wajen ina zai neme in an je kiyama wannan irin bala'in taro da za a yi a daidai ina zan neme ka yace fatlubni yace ka fa aina atlubuka qala awwalu ma tatlubuni yace farko in zaka fara nema na ala sirat ka fara duba wajen sirat ka je nan ka fara duba in ka je nan baka gani ba shi da kanshi ana tsinye sauri ya ce to farkon inda zaka duba ne a wurin sirat sai sai fa illam alqaka ala sirat to in na je wajen sura'i ban ganka ba ya zan ya da tsobe ba ba ya ce fatlubni inda al-mizan to je ka can ka neme ni wajen awo in ka gama ni wajen sura'i ka fi can wajen mizani ka duba ni a wajen Anas ya fara cewa qultu fa illam alqaka inda al-mizan idan na je wajen mizanin ka ba wurin ba ban ganka ba ya za a yi qala fatlubni inda al-hawdi to ka neme ni wurin tafsira ka je wajen sirati ba na nan ka je wajen mizani ba na nan to lalibai da cikin wajen tafsira fa inni la uqti ai hadhihi salata yace ba zan tsallake almawaqi yace ba zan tsallake waɗannan wurare ukun nan ba cikin ukun nan zaka samu wida zaka samu in baka samu a can ba zaka samu a can in baka samu a can ba zaka same ni a can wannan da yake la'o ko kuki din nan sai ai la'o dawo ba zan da waɗannan wurin uku ba in dai ka je san cikin ukun nan ba ka je sirabi ba na nan ka je wajen mizani ba na nan to ko za ka tada ne wajen tafsira saboda ka ka neman a nan wajen wani aisha ta radiyallahu anha radiyallahu anha ko ta mugana nan za ka ta ba ko da aisha Allah ka samu sauka lafiya mu bari sai gobe mu hau amma fasalin ya kusa kariya kuma to amma dai mu bari gobe mu hau za a hau ta rabi malar sani kari Allah tsallakar da mu da tsarkin sunayensa na ta Allah ne su muke mu Allah ta mu tsira wannan littafi yana da yana da yana da matukan ba da tsoron abin nan din kiyama akan da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu mai aiki da abubuwan da ke ciki mu samu matsira da ƙarshen sunayensa akwai wata yar uwa da sauki addu'a ta ta cikin addu'a muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya masa bukatun ta na alkhairi na duniya da na lahira mu ma haka waɗanda suke da bukatu waɗanda ba su faɗi ba ko na damuwa ko na rashin lafiya ko na wani matsatsi Allah ya fi mu sanin abin da yake namun kowa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kowa mafita sannan jiya mun sanar da maganar aiki amma ba mu sanar a bututu ba to gaskiya mun zo aikin ya fi mutanen yawa sai sa ba ku ga mun gama da shi ba an zo an buga an buga an buga dakaru sun yi aiki hawa ina sanda azahar sai aiki ya buge to gaskiya yanzu muna so wanda Allah ya sa suka samu dama wanda na nesa ba kuma wanda ba su da lafiya mun ba su zuri duk da wasu ba su da lafiya kuma sai suka saboda kada a bar tsoron kai gaskiya akwai shi yasa wancan da aka yi magana aka ce akwai wasu bayi masu tsankaran wayo wasu ba su da lafiya na ce na ba masu marasa lafiya uzuri haba malam da suka tashi nan jiya ba sai wani ba da dubu goma ba da dubu biyar ya ce to su in an zo aikin a saya ma waɗanda suka zo aiki wani abu aka zo ko aka so shayi nan aka ta sha amma kuɗi suka rage to wani shi kuma ya zo aikin ya kuma taho da dashi raba to so da haka wannan duk abubuwa ne na alkhairi kullum mutum duk inda ya ga damar a ya samu damar inda zai zama yana da kaso cikin kada a ce mutum gaba ɗaya shi ba inda yake wannan ba daidai ba ne amma dai kuma ba muna abin mutane ba ne amma dai muna son gobe insha Allah muna son wasu dakarun da wasu zo ba yau su kokari su zo gobe saboda mu samu da wurin mu gaman bajana kuma kamar yadda na ce muna son wanda suka iya abun saboda in an zo an kwakwale nan an kwakwale nan sai a ce a ciccike saboda ai so muke wurin ya zama labar yadda motoci za su iya hawa ko ina to da haka muna fatan Allah ya ba da iko gobe muke so insha Allah ta'ala Allah ya ba mu iko mu karasa wanda kuma samu dama ba gaskiya ba abin bai tsanani san wanda za a ce lalle dole kwa shi zuwa waɗanda ba su da lafiya kuma mun ba su uzuri saboda za a yi akwai kura da sauransu wanda bai jin daɗi ta ganin ya zo sai abin ya kara ko mutum yanzu kuran nan na shaƙe shi ta hada da tari daga nan sai ka jana sha korola kudu gaskiya ya kai korola ne yanzu ne wurin za ka kama ka mai ƙarfin nan sai ka boye kawai in ba kawai da ka fito ka je ka abin nan sai a ce korola shi kenan ka ga ya zama Allah ta baraka wa ta'ala ya kare wannan nan cikin tuno wannan ya ce layi da Allah ya jarabe mu da shi muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya mana maganin su da sarkin sunayen mu ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wataala kada Allah ne ya saba da wannan abun nan wannan abun ko ta ina ya taba mu to aka kara mai mai tashi kuma to gaskiya wala haula lana wala quwwata lana illa billah muna fata Allah ya ba mu mafita na sha ga muku na koyi dalibai da yawa waɗanda dalilin waɗannan kaga da aka yi corona nan kuma ta hada da an samu matsalolin wajen inda suke tsugunawa wallahi wata dole sun bar garin nan sun bar garin nan nan suke amma dole sun bar garin nan yanzu garin da ya zaune saboda mutum yana da rumfa biyu a kasuwar bacci ko yana da ita wannan abun an zo an hada baya da komi sai da inda zai kasa kayan shi da wani wuri sannan kuma aka za ka samu wannan matsalar kuma ta dadewa su ma wanda suke da rumfunan ma a kasuwar gari ku duba wani lokacin da aka nuno har masara ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi abin da a kofar shagon shi daga lokacin da aka kulle har masara ta zo ta fito ta yi girma ta yi goyo a gobe shagon to kayan da ke cikin rumfan ya ya suna suka zama kayan nan suna yin siyara ko nan da dole ko kai kaje sai ba za ka saya ba to kaga wannan masifa ta dawo ai kaga an ƙara shiga wani hali muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya tsare mu daga wannan abu kada Allah ya ne ta mana wannan ibtilai ba mu ya dauka ibtilai na gaskiyar magana in aka jarabe mu da shi to za a shiga wani hali muna fata Allah tabaraka wataala kada ya mai kawo na wannan ibtilai ga wajen addini ga komai diyar turkushi komai ya ya zama wani abu ka zo kana sallah cikin masallaci ka ji kawan ba sallah kake ba kana tsaye ne kawai tunda wannan ya koma ta wannan ya koma ta ka ga wannan musiba ce Allah kada ya mai kawo muna fata Allah ya kare mu daga wannan musiba mu ta adda mu ta roƙo Allah ba mai mana maganin wannan matsalar nan sai Allah tabaraka wataala shi kadai ne zai ba mu mafita muna roƙon Allah ya ba mu da sarkin sunayensa kuma muna addu'a ƴan uwanmu wanda suka shiga cikin wani hali ta dalilin wannan corona ko ta dalilin waɗannan abubuwa har ya kai ga abin da mutum zai ci a gagare har ya bar garin nan muna fata Allah tabaraka wataala ya buɗa musu hanyoyin sai suna da yawa shi yasa yanda zai azurta bayan muna yi masa addu'a da fata Allah tabaraka wataala ya tsare musu saboda komai a hannun sa yake ya ga dama sai sauƙaƙa masa wasu hanyoyin da ba sani ba muna fata Allah tabaraka wataala ya rasa mana gaba da sarkin sunayensa تجري على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب مآثرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة الجنة وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wato wani lokaci mutum ba zai tuno a ce yau mutum ya tashi bai da komi ba sai kai in ka auna kanka wata rana ranar da aka zo bukatan nan in kai ka auna da cewa to yanzu da baka da shi a za'ayi to kuma haka ne ni na da hoto ya karama yarinya ya ce butul wani lokaci ko cewa aka yi ta ce maka ka ta zo ta ce maka ta gode ko ta ce wani abu tashin farko sa za ta ne ya bani da zan ni ka bani ka bani wanda ai za ta zo ta zo ta gaishe ka sai wani abu da ce ni ka kawo ni ka bata da za ta zo ta ce ma yadda ta ce ba karamar gida amma ta ce ta ce ni ka bata to yanzu wannan ta zo ne ma ka ce ba ya za ka ya kake gani ta ce kafin ma ai faɗa ta zo ka ci an ce ta zo ta gaida ka ko ta ba ta ce ni ka bata ni ka bata za ta ce ta gode sai ma adda ta ce ni ka bata da za ta yi ma adda kin mutsula to kaga irin wannan yanzu a ce mutum ya tashi da sabon lokaci a zo a ce ba kaza ba kaza ba kaza ba ya da wani ma kafin su tashi a guri a bar gidan saboda ya san na zuwa tambaye da shi kaga wannan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa wannan gaba da ya ba su mafita su ma wadannan nakari da hada
Allah